الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد uwa barkanmu da dawowa daga hutu da wato muka je kenan mun zo babul amur mun yi bayanin abinda ya shafi al'amur bayan mun yi bayanin al'insha to yanzu muna cikin tafsili akan ababin da waɗannan abubuwan suka kumsa sai lokaci ya yi muna halinsa yanzu kuma insha Allah ta'ala za mu yi ƙoƙari mu ga mun ɗauka mun ƙara gaba kenan bayan mun yi bayanin khurujul amr al-muqtada al-zahir yanzu za mu tashi a babun nahi shafi 184 a cikin al-balaghatul wadiha na 184 a ƙasa za ka ga inda ya kawo annahi sannan ya kawo al'amfila ya kawo misali ɗaiɗaiɗai har misali goma sha ɗaya an gane ko? sun ka diba misali na farko sun ka ce al'amfila قال تعالى في النهي عن أخذ مال اليتيم بغير حق ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن وقال في النهي عن قطع الإنسان رحمه ولا يأتل أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى وقال في النهي عن اتخاذ بطانة السوء يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا سورة سورة misali goma sha ɗai suka bayan mun karanta waɗansu daga cikinsu idan mutum ya bibiye su zai ga misali goma sha ɗaya sai mu zo zuwa ga ƙa'ida alkawa'id a safha ta 187 ƙa'ida ta 40 annahiyu talabul kaffi anil fi'il abinda ake nufi da hali shine a nemi ka kame daga aikata wani abu ala wajhi isti'la amma idan ya zamanto daga sama ya fito linnahi sighatun hiya al-mudari' ma ala annahiya shi hani siga guda gare shi an gane ko kaga ba sabanin ni al'amri daga siga nawa hudu akwai ismu fi'lul amri na farko dai akwai fi'lul amri akwai ismu fi'ilul amr akwai fi'ilul mudari al-maqrun bi lam al-amr akwai kuma al-masdar an-na'ib an fi'ilul amr to amma shi annahu sun kace siga guda gare shi linnahi sigatun hiya al-mudari ma la an-nahiya kidan fi'ili mudari tare da la an-nahiya to sai dai akwai abu guda sigar shi an kace ba ma'anar shi ba akwai abin da zai iya bada ma'anar shi idan abu na da kishiya aka umurce ka da ɗaya to an hane ka daga kishiyarsa don haka wa abudullaha ku bauta ma Allah yana nufin mi don ku shirka da Allah ba sai kuma fahimta ba tun da kishiyar kin bauta ma Allah idan na koma shirka قد تخرج سياق النهي عن معناها الحقيقي siga ta hani tana fita daga cikin ma'anarta ta haƙiƙa ila ma'anin ukhra zuwa ga wasu ma'anoni tustafadu min as-siyaqi wanda ake fahimta ta furka siyaqi siyaqin zance siyaqi kala biyu ne akwai as-siyaq as-sabiq akwai as-siyaq al-lahiq a hankalta ma gaba shine as-sabiq a hankalta ma baya shine al-lahiq intabihu kaddu'a kenan wani lokaci siga ta na hani tana zuwa tana nufin addu'a rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina kuka ce Allah kar ka doke abu ka dora muna mu isa mu hana Allah addu'a ce rabbana la taj'alna fitnatan lil ladina kafaru la taj'alna hani ne amma baka isa ka hana Allah ba ha rabbi la taj'alni في القوم الظالمين كما كان بني وقل ربي أعوذ بك من همذات الشياطين كما كما don haka ne duk inda hari ya zo inda Allah ne ko na sama da kai ne to ba hari ne kake yi ba addu'a ce kake yi ba sani ko mun fahimta ba sannan kuma walil timas ko kuma bukata ya an ce bukata shine kamar wanda za ka yi ma umurni matsayin ku daya dama mun faɗe shi in umarni ne in kuma hani ne duka dai ba hana shi kake ba aboki da aboki baka hana abokinka mun gane ko walil timas wattamanni wani lokacin za a yin hani amma tamanni ne ake yi an gane ko domin tamanni kamar burin abu ne muka ce wanda yana da wahala kamar lokacin da wani sha'ir gashi nan sun ka misali da ya ce ya naku la tas'ami aw tablughi malikan taqbilu rahatihi war rukni siyana kaga da ce ya naku ya ke taguwa la tas'ami kakki gaji ki kosa aw tablughi malikan ai ila ne ila an tablughi malikan sai in kin kai ga wani sarki taqbilu rahatihi sumbatta tafin hannunsa war ruknu da ar-ruknu gimshikin Ka'aba siyare siyare ce da daya kaga wannan yaro ne kudi zuwa wannan sarki to kaga da yace ya na ku ya ke taguwa na ta sami kacce gashi an ga tamanni na shi kai tunda ita taguwa ina ta san magana gare ki bada an gane ko sannan kuma wal irshad da shiryarwa akwai lokacin da za a hane ka amma shiryar da kare ake son ayi kamar yadda sha'ir ya ce wala tajlis ila ahli danaya fa inna khala'iqa sufaha itu'di kakka zauna tare da mutanen banza ahli danaya ma'abuta kaskanci jam'i ne na daniya daniya jam'in shi danaya tahiyya tahaya qadiyya qadaya sariya saraya maziya mazaya fa inna khala'iqa sufahari domin dabi'o'in wawayi tu'di suna da so shine tu'di abinda yana so shi sa ake kiran maladi contagious al-amrad al-mu'diya to kaga nan da yace ma kakka zauna shi da kai ne yayi ina fata hukunci ya shirye da kai ne ga abinda zai amfane ka sannan kuma al'amru ya ati wa annahi kenan da sun ka ce ka du'a'i waliltimasi wattamanni walirshadi wattawbih da kuma zargi zargi shine tawbih la tanha an khuluqin wa ta'ti mithlahu 'arun 'alayka idha fa'alta 'azim inji abul aswad ad-du'a ne qasida ce mai fadi hasadul fata idha lam yanalu sa'yahu fal qawlu a'da'un lahu wa khusumu كضرائر الحسناء قلنا لوجهها حسدا وبغيا إنه لغميم nan yace la tanha an khulqin kakka hana mutane wani aikata wani abu wata ake mislahu kuma kika zo ka aikata shi yace aruna alayka kai abin kunya idza fa'alta azim in ka aikata kai abin ya girba abinda mutane suke so yanzu kenan da mutanen duniya mutun shi tabka banna ce mutane su gyaru a to kai baka kokarin kai ka gyaru kai ba kai ka tashi uba kai sallah karfe 8 kuma ka ce ya rasu tashi karfe biyar da wani abu su yi sallah wacce ne magana cikin su don dai kana uba ba a gaya gaskiya idan muna son mu gyaru mu da kanmu na za mu shiga gaba idan ka yi ka shiga gaba ka yi aiki ba sai ka mutane wa'azi ba yadda mutane suna karɓar maganar ka wani ma tun baka mai magana ba zai koyi da kai amma iya zan to babba babba bai yi aiki da abinda yake faɗa ba to akwai wani al'amari ya gyaru Allah ya kyauta wa tai'isu tai'isu ba a taisu ba tai'is daga ayyasa yu ayyisu ta'yisan yanke kauna abu ne wanda ba zai taɓa yiwuwa ba an gane ko ana amfani da amur cikin shi la ta'ridanna li ja'farin mutashabbihan bi nada yadayhi falasta min andadihi an gane ko yace la ta'ridanna kakka gitta li ja'farin ga ja'far sunan wani mutum ne da ake kira ja'far mutashabbihan kana son kai kamanceceniya da shi bina da ya daihi ta fuskar yawan kyautar shi wani mutum ne ana kiran shi ja'far ya shahara da kyauta to wani mutum yake son ya kamanta kanshi da shi kun san barwaci kullum yana son a kamanta shi da masu kyauta sai sha'ir ya ce la ta'ridan nabi ja'farin mutashabbihan bina da ya daihi falasta min andalihi ai kai ba za ka ba zai taba yiwuwa ba ka zama tutun kashi don ya san kai marwaci da baka son bayarwa kuma ya za a kamanta ka da waɗanda ke bayarwa haihata haihata sai kuma watahdid da tsoratarwa an gane ko tsoratarwa ana iya a umurce ka ana iya hane ka amma tsoratar da kai akai kamar gace ake kiran shi tahdid kana iya kiran shi gace an gane ko kamar yanzu in mutum ya ce ma la tu salli kakkai sallah ka san dai malami ne zai ce ma kakkai sallah to amma in ka ji malami ya ce ba kakkai sallah a ba ina nufin kakkai sallah ba akwai wani abu da baya za ku haɗu da Allah sai abu wata haƙir daga cikin ma'anonin da hali yake zuwa yana da kwalin tahqir kaskantawa akwai wanda in an hare shi kaskanci ake nufi saboda ba a nuke shi komai ba na fata an fahimta nan da ya zo yake cewa la tashtari al'abda illa wal asa ma'ahu innal abida la anjasun manakidi manakidi daga nakid ne ma'ana wanda bai da wato daraja kenan mankudu ho qalilul khair nan da yace la tashtari al'abda illa wal asa ma'ahu kakka sai bawa sai ka sai sanda kaga ga hani da yayi don ya nuna kaskanci zuwa ga bayi domin akwai bayan da ba su biyayya ga masu gidajensu yace innal abida su ho bayi da kake gani la'an jasun yace matsayin mutane suke masu kazanta mana kidu kuma mutane ne waɗanda alkhairi suka danna wasu bayin ba su da alkhairi dan bayan fin dukkan su ba to kaga ga umarni da ya mishi don saboda kaskanta su bayi ne larabawa suna da wani karin masal karin magana suke cewa al'asa liman asa ita sanda tana dacewa ga wanda ya saba ne sai Allah ya kyauta to kun ga dai kenan shi hani yana fita daga cikin wani hali ya tai zuwa ga wata ma'ana wanda ba ita ake bukata ba koko ita ake nufi amma kai a zahiri in ka kalli hanin sai ka ɗauke shi matsayin hari mun gane wannan shi ma hani sai ka yi amfani da ka'ida uku akwai al-musawi akwai min al-a'la ila al-adna akwai min al-adna ila al asfal min al-asfal ila al-a'la to da kana da kyau dalibin ilimi in ya ga hani ko cikin alqur'ani ko sunna ya fahimci wace ma'ana yake dauka cikin waɗannan ma'anonin ko waɗannin su waɗanda ba su ba don wannan yana daga cikin abin da samu ke samun sabani wajen fassara sai mutum ga an fassara sabanin abin da ya sani ya ce a ba haka nan bane domin shi kullun zahirin yake dauka ina fata an fahimce ya ayyuhal ladina amanu la tasalu an ashiya a in tubda lakum tasu'ukum nan ba a hana a tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba nan annahyu lil irshad ne ba ko ce irin tambaya za a yi mishi ba muna gane wannan don Allah ya ce kuma fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun in ba haka ba za ka yin jam'u bainan nusus ba mun gane ko yasa muke cewa irin waɗannan ababen yana da kyau ɗalibin ilimi kaga lokacin da za a yi maka gace a ce ma kakka aikata wani alkhairi kamar da ni ba ku labarin wani sha'ir yace namu wala tastayqizu kaga nan umurni ne ko ba haka ba wani sha'ir yace la taqrubu al majda inna al majda sullamahu sa'bun wa ish mustarihan na'im al bari kaga ce kakka nemi daukaka domin innal majda ita daukaka sullamahu tsanin ta ko tsamnin ta ko ba ka nan bane sa'bun yace waya wai hawa gare shi wa ish mustarihan ka rayu kana hutawa na'im al bali mai kwanciyar hankali to ina da na'im da ainihin ne na'im albal ba wancan da na'im ba wanda yana bacci to wannan su ne abinda suka kawo game da annahi yanzu sai muke zuwa ga alistifham don dole sai an ƙari abinda ya shafi al'insha'u talabi da gairu talabi sannan sai a zo cikin al'itkan sai a ga alaƙa alkhabar wal insha bil ƙura'an kamar yadda imam suyuti ya kawo a safha ta 192 a cikin albalagatul wadiha al-istifham wa adawatuhu al-istifham wa adawatuhu in muka duba al-istifham wa adawatuhu sai suka kawo alhamzatu wa hal saboda galibi su ne asali ita alhamza ita ce asali tana shiga cikin fi'ili tana shiga cikin suna amma ita hal galibi tana shiga ne cikin mi cikin fi'ili a can ka'idar larabci ba ta kawo hal ba bayan suna duk da yake malaman lugar na zamanin nan suna ganin yawa ne abbai da amma ya halatta an gane ko to kaga su kawo alhamzatu wa hal sai suka kawo misalai karkashin su a anta almusafiru am afuka an gane ko yawwa a yasda'u zahabu yasda'u ba da ainihin bane da alhamza shin azhabu zinariya tana tsatsa shine yasda'u da alhamza in an ce yasda'u kuma tsagewa ne to ya abin nan hal yaqilu alhayawan sun dai kawo misalai amma yanzu ba wannan za mu hankalta ba saboda sauran bayanan suna gaba a safha ta 194 alqawaid suka ce al-istifham talabul ilmi bi shay'in lam yakun ma'luman min qabl abinda ake nufi da istifhami ka nemi sanin wani abu lam yakun ma'luman min qabl can da ba a san shi ba kenan abin baka san shi ba sai ka nemi a sanar da kai dama daga ganin alif da sinun da ta'un tadullu ala talab intabe alfahamu fahimta istafhama ya nemi a fahimtar da shi alghufran ghafara ya gafarta istaghfara ya nemi a gafarta mishi fassara ya fassara istafsara ya nemi a fassara mishi mun gane wannan da kyau to don haka alistifham da alifin da sinun da ta'un tana daukan ma'ana fiye da goma istaf'ala amma wadda galibi take fitowa a fili shine al-alif was-sin wat-ta tadullu ala al-qalb tana nuna bukata ko nima walau adawatun kathira shi istifhami yana da adawat kayan aiki ko harufa ko muce kayan aikin sa minha al-hamzatu wa hal akwai al-hamza akwai hal an gane ko to ana son abun manta maka su yutlabu bil hamzati ahadu amraini in an kai tambaya da alhamza abu biyu ake cikin biyu ɗaya ake nema at-tasawwuru na farko at-tasawwur ka suranta abu wa huwa idrakul mufrad na ana son a san kalima ma'anar kalima wa fi hadhihi al-hal ta'ti al-hamzatu وفي هذه الحال أتكون وانا حالي تأتي الحمزة مطلوة بالمسؤول عنه ذات زبايا أبند أكتم بيا ويذكر له في الغالب معادل أنا أنبتامش غالبي معادل تمكرشي بعد أم بايا أم kaga idan an ka ce a antal musafiru am akhuka am din nan shine muadil ana ambata shi wani lokacin kuma ana shafi shi ana ambata shi wani lokacin ana shafe shi to wannan ana kiran shi at-tasawwur domin ana son idrakul mufrad a antal musafiru am akuka at-tasdiqu na biyu in an kawo alhamza ana son a yi at-tasdiq wa huwa idrakun nisba ana son a san nisba wa fi hadhihi al-hal yamtani'u dhikru al-mu'adil nan ba za a kawo mu'adil ba tunda nisba ce ake son a sani kamar yanzu in an ka ce a yasdaqu zahabu shin dinariya tana tsatsa kagar me ake son a sani tana tsatsa ko ba ta yi nan idrakun nisba ake so can kuma idrakul mufrad ban sani ko mun fahimta ba sai ya ce yutlabu bi hal at-tasdiqu laysa ghayru ita hal ba a tambayar idrakul mufrad da ita kina ita ba ta shiga cikin tasawuri wa yamtani ma ha dhikrul muadil kuma ba a ambaton muadil tare da ita na fata an fahimta sun kawo bayani nukta ta biyu a can cikin littafin rakamu isnain sun ka ce hal ismani basitatun in istafhama biha an wujudi shay'i aw adamihi akwai an basita wanda in an nemi sanin shin akwai abu ko babu shi halil insanul kamil mawjud wa murakkaba akwai murakkaba in istafhama biha an wujudi shay'in li shay'in an gane ko in an tambayi tabbatuwar wani abu zuwa ga wani abu halin da ba hassas kidan da an yi tambaya tabbato wani abu zuwa ga wani abu in haka nan sai ta koma murakkaba kidan ita ma ana tambayar nisba gare ta taliki na sun ka kawo al'ayyati hal wannan bayani ne wanda dole sai wanda zai yi takhassus ko kuma zai abin nan kaga kidan in an tambaye tabbata wani abu zuwa ga wani abu ita ma tambayar nisba ne kidan sai zaman to kamar yadda malaman lugha na zamanin da sun ka ce ana iya ita ma kaddara mata suna ko fi'ili kamar alhamza su sun tafi akan haka amma wancan shine fi shahar بقية أدوات الاستفهام a safha ta 195 tun da istifhamin ba mu kare shi ba sauran ababen da ake tambaya da su a safha ta 195 man ikhtatta al-qahira man tambaya ce wane ne ikhtatta al-qahira ikhtatta daga al-khatt ne ma'ana yayi zane wani engineer ne ya tsara wato garin al-qahira shine man ikhtatta man ikhtatta al-qahira man hafara tur'atu suwais wane ne ya gina ko ya ramin tur'atu suwais kanat suwais rami na suwais wanda wani babban tafkiru ba suwais ra ba kasar swiss intabe akwai kanat suwais malkara mi ake rihi da bacci shine alkara mal israfu mi ake rihi da banna mata tawallal khilafata umar a wani lokaci sayyidina umar radiyallahu anhu ya dauki shugabanci mata ya udul musafiruna wani lokaci ne masu balagu suke dawowa yas'alu ayyana yawmul qiyama kafiri na tambaya yaushe qiyama za ta tsayu ba qiyama aka tambaya ba kai dai kokari kai aiki na gari kafin mutuwar ka ta zo qiyama ko ka san lokacin da za ta zo ko ba ka sani ba ba shi ne abin tambaya ba ni ka gabatas yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha kafirai suna tambayar ka qiyama wani lokaci ne za ta tsayu a safha ta 196 sai aka sa alkawa'id mu riƙe da kyau lilistifhami adawatun ukhra ghairal hamza tambaya tana da ayyuka ababen da ake aiki da su da ba alhamza ba ka gani ilimi kenan da farko an baka waɗancan guda biyu aka nuna ma bambancin su yanzu kuma sai a ƙara maka waɗansu don ka kasa tsammanin bakin su ne ma'ana ilimi bi tadarrush غير الهمزة وهل وهي من أكوي كلمة من ويطلبها تعيين العقلاء يا أنك تي من غالبي أنا أنفاني دي إتدون تنتنتي أبن ديك مي هنكبي من المسافر أغني العاقل كده ما إتتي تبيو شرح الاسم أو حقيقة المسمى إنك جأنتي ما أنا صنع أي شرح سونا ko ko ana son a san hakikalin shi abinda aka sanya masu suna shi yasa ake cewa mahiyya mahiyatu shay'i ai haqiqatu asalin mahiyya ba kalma guda bace ma daban hiya daban mahiyya sai an ka dauka an ka dan ce mahiyya ai ma haqiqatu mata yace ta'yil wa yutlabu wanga dan ballon ballon nan bi da kaga an kawo ma'anar shi kenan yutlabu biha yutlabu biha yutlabu biha ta'yinu zaman in an ka ce mata ana son a tambayi zamani ne madiyan kana au mustaqbala ko ya wuce koko zai zo gaba ayyana kenan yutlabu biha ta'yinul mustaqbal khassatan kenan ita da alaka da abin da zai zo gaba shi kadai wa takunu fi mawdi'i tahwil amma galibi tana zo ne cikin wajen tahwil da hababba ba tahwil ba tahwil tsoratarwa alhawl da hababba tsoro yake nufi alhawl da ha karbi kuma shekara ko juyawa kaifa wa yutlabu biha ta'yinul hal ita ko kaifa tana zakuwa cikin tambaya amma ana son a tantance halin da ake aina wa yutlab biha almakan ana son a tantance wuri anna sai anna wa ta'ti li ma'anil idda tana zuwa ga ma'anoni masu yawa fa takunu bi ma'ana kaifa tana zuwa da ma'ana ta kaifa wa bi ma'ana man min wani lokaci min aina yanzu inda ce min aina kenan tana yawa ko ta dauki kaifa ko ta ɗauki min aina ko ta ɗauki bi ma'ana mata kaga ma'ana uku take ɗauka a gurguje ke ƙala ya maryam anna laki hada ai min aina laki hada an gane ko kam kam wa yutlabu biha ta'yinul adad ana nufi da ita tantance adadi an gane ko adadin abu yanzu ni ce kamis sa'a a lokaci nike son ka tantance mini adadin lokaci awa kaza da abuka ai wa yutlab biha ta'yinu ahad al-mutasharikayn fi amrin ya'ummuhuma ana nema a tantance ɗaya daga cikin abubuwa guda biyu an gane ko eh in ce ayyuhuma jaa cikin su wanne ne yanzu ko ba ka nan bane wa yus'alu biha anil zamani kuma wani lokaci ana tambayar zamani da ita mm ayu waqtin ta'ti wal makan kuma lokaci ana tambayar zamani ayul makan wal hal ayul ahwal takhtar wal adad kiran ayul a'dad wal aqil ana tambayar mai hankali wa ghayrul aqil ko wanda bai da hankali yace ala hasbi ma tudafu ilayhi ya danganta daga abinda an kai idafa ta zuwa gare shi ayyamal ajalain qadaitu fala udwana alayya kaga na alal makani an gane ko jami'ul adawat al mutaqaddima yutlabu biha at-tasawwur dukkan adawat da sun gabata ana tambayar tasawwur ولذلك يكون الجواب معها بتعيين المسؤول عنه gane ko sai ka yi ta'ayinin wanda aka tambaya kenan waɗanda da ya kawo dukkansu ba a yin tambaya ta tasdiqi da su ana yin tambaya ne ta mi ta tasawuri duka waɗannan shi yasa sai ka yi ta'ayinin wanda an ka tambaya amma in a tasdiqu ne sai ka tabbatar da gaskato wani abu akan wani abu المعاني التي تستفاد من الاستفهام بالقرائن akwai ma'anonin da ake fahimta daga tambaya amma bil qara'in in an hankalta ba mi hankalta ba qara'in qarinoni alamomi to nan ya kawo amfila kusan guda 11 ba sai mun karanta su ba amma dai mun hade su guda 11 ne sai mu je zuwa ga qa'ida قد تخرج ألفاظ الاستفهام عن معانيها الأصلية ألفاظ الاستفهام ودقد مككاوس حلس الناس متى da sauransu da mandama suna fita daga ma'anoninsu na asali li ma'anin ukhra Allah mun kana duka ila ai ila ma'anin ukhra tustafadu min siyaqil kalami ana fahimtar waɗannan ma'anonin daga siyaqin zance as-siyaqus sabiq أو اللاحق أو سياق أو السياق السابق واللاحق معا كالنفي الوقتين أقول الوقتين ذا أين تنبايا أما كوري وأكل إن فتا أنا فهمتك كوري وأكل أنقاليكو ها wa asarrun najwa alladhina zalamu hal hada illa basharun mithlukum kaga nan ai sun korewa ne suka yi ma hada illa basharun mithlukum wal inkar akwai lokacin da za a yi maka tambaya amma tambaya ce ta musu ba ana nufin an yadda da abin ba ina fata an fahimta sai a yi maka tambaya amma kuma ana nufin musu ne aka yi ma na abin da abin nan mutarabbi yake ce ma wani a taltamisul a'da a ba'adar labi ra'at ƙiyama dalilin auwudu ha bayani ya ce yanzu a taltamisul a'da'a shi yanzu haka na fiya kana neman makiya wani wuri allabi ra'at qiyama dalilin bayan kaga dalilai aw wuduhi bayanin kuma ka bayan kaga bayani ya bayyana gare ka ko ko misali Allah subhanahu wata'ala ya ce amman khalaqa as-samawati wal ard wa anzala lakum minas samai ma'an fa anbatna bihi hada'iqa dhata bahja ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله السؤال للإنكار أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم السؤال للإنكار مسلم أجل سننسونك والتقرير كما أنا تنبيا دمي تقريري تبتروا كاسني ناسني فرعون يتما النبي موسى ألم نربك فينا وليدا walabitta fina min umurika sini ashe ba muni muka rene ka batun kana yaro ai fir'auna ya san shehi shi rene annabi Musa ko annabi Musa ya san fir'auna ya rene shi to wanka tambaya mini ne duk takrib baya bukata ya ce eh ka kare ni a gani mu je gaba ko sai sun ka ce wa ta'zim ana yin tambaya don saboda girmamawa ina fata an fahimci ni kamar yadda wani sha'ir da suka kawo misali buhturi ya ce alasta a ammahum judan wa askahum udan wa amdahum husama wanka tambaya ce ya yi amma don girman mutumin da yake yabo ya ce alasta shin ba kai ka bane ba a ammahum judan kai ne wanda ka fi su yawan kyauta kyautar ka tafi gamewa wa askahum udan kuma kai ka fi su icce na yana nufin asali ka fi su asali domin icce yana tashi ne ya rasa kenan kai iccen da ka fito daga gare shi ma'ana icce ne tsarkakakke wa abdahum husaba kuma kai ka fi su saurin shudar da takobi ma'ana in ka tsaye wajen yaki ba ka wasa kaga wannan tambayar da shi ba wannan mutumin ai ba mutumin ya san ba haka yake ba amma da yayi tambaya ne don girmama shi an gane ko wa tahqir ana tambaya don kaskantar da wanda an kai ma tambaya an gane ko tambaya ce don mi don kaskantarwa yawma yud'una إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون يقول سحري بكم بقى غني kasani ba ana jira su ba da amsa bane dan a nuna musu su kuma kaskanta ne Allah kai mu da sani wal istifta wani lokacin ana yin tambaya lil istifta saboda ana ganin mutum yayi jinkiri ana neman ko ya yi jinkiri an gane ko shi ne istifta asalin albutu shi ne abin da ke tafiya cikin sauki an gane ko to sai aga cewa mi kake jira an ga kayi jinkiri kina ya kamata ka yi hanzari ka yi gaugawa an gane ko fafirru ilallah kaga nan sun kawo baiti na shauƙi da sun ka ce wa ƙalal akhar akhar ɗin nan shauƙi ne a misali na hudu inda ya ce ilamal hulfu bai na kumu ilama wa hadir tajjatul kubra alama nan hamzatul istifhami ce sai alka shafe ta saboda ta haɗu da harfin jarri yana zargin larabawa akan halin da suke akan shi shauƙi ne ake kira ahmad shauƙi أمير الشعراء إلى اللتافي الشوقيات يتي إلى ما الخلف بينكم إلى ما حق إلى نزاكو تكين ونن ساباني يقول رباوا وهذه الضجة الكبرى ونن تقى مريا دا كوكي دا سوا دا بودا دا حيانيا علامة أكم كوكي يا شافي واتو حمزة الاستفهام to kaga yana ganin sun yi jinkiri musu hada kansu ba misali wa ta'ajjub ana tambaya dan mamaki an gane ko litta'ajjub don saboda mamaki sai a yi tambaya a an ta fa'alta haza bai alihatina na ibrahim ko inkari ko kuma tambaya mamaki sannan wattaswiya ana yin tambaya don daidaitawa duk ɗai matacci ya kari ga wuya sun ka ce sawa'un alaina a wa'abta amlamta kumminar wa'izi wanga misali sun kawo shi ko sawa'un alaina a jazi'na am sabarna malana min mahis sannan wa tamanni ana iya yin tambaya don tamanni shine buri mun ce abinda ba tabbas bane fahallana min shufa'a fa yashfa'u lana aw nurad fa na'mal ghayra alladhi kunna na'mal kaga wannan tamanni da suke yi dan can dawo su duniya ba zai yiwa ba Allah kai mun sani wa tashwiq tashwiq ash-shawq bege inji malaman zauri kauna التشويق أسابا صنع يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم ai Allah ba na jiran ku ce na an ba a'a na ana so a samu ku son wannan abin da shi sa ka tambaye mu mun gane ko to waɗannan su ne ma'anonin da ake iya fahimta daga wato annahyu kenan na'am ha at-tawbih zargi ne mun ketare zargi ko eh at-tawbih zargi ana iya yin tambaya don zargi an gane ko bai komi ana iya a yi tambaya don saboda zargi ba don saboda abin da ba galibi ma waɗansu a takriya suke kiran shi suna kiran shi a takriya shi ne a zarge ka a ta'amurunan nasa bilbil suna ido ka nan ma zarge su ne a ce to abubuwan da suke da alaka da al'insha muna da attamanni shi kuma attamanni safha ta 206 saboda ya kamata mu ɗauki tamanni da nidaɗin nan su ne ina ganin ƙarshen babin in yaso sai a tsaya bakin nan kafin a shiga zuwa ga karatu na gaba attamanni sufa ta 206 ko sun kawo al'amsila misali guda biyar ne suka kawo amma ba ta mun ɗauki misallan ba za mu je zuwa ga ƙa'ida ƙa'ida ta 49 attamanni talabu amrin mahbubin layu ja husulu abinda ake nufi da tamanni ka nemi al'amari mahbubin kana ƙaunarsa amma layu ja husulu ba a sa tsammanin zai kasance in ma li kaunihi mustahilan tana yi abin da ba zai taba yiwa ba wa in ma li kaunihi mumkinan tana yiwa abu ne wanda zai yiwa amma ghairu matmu'in fi laylihi ba a fadin samun sa an san akwai waya sai suka ce wal lafzul mawdu'u qaida ta 50 kenan wal lafzul mawdu'u lit tamanni lafazin da aka dora don tamanni laita ana kawo laita ya laita na نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين وقد يتمنى بحل تنايوا أي تمني ده حل فهل لنا من شفعاء ده لو فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين لعل كما بني لعلهم يرجعون لغرض بلاغي سبون ولغرضين بلاغا هنا أصلي ليت إتشي تتمنى أما ده هل ده لو ده لعل dukkan su ba na tamanni bane amma ana amfani da su wajen tamanni saboda wani wata bukata ta balaga idan kana al'amru al-mahbubi mimma yurja wusuluhu qaida ta 51 idan abinda ake kauna abuna wanda ana san tsammanin zai kasance kana talabuhu tarajjiyan za a kira shi tarajji buri kenan wa yu'abbaru fihi bi la'alla amma nan za a yi amfani da la'alla da asa kiran su la'alla da asa na tarajjina in ka gane su cikin tamanni to an yi amfani da su ne da garadin balaghi wa qad tusta'malu fihi laita wani lokaci cikin tarajji ko arraja ana amfani da laita da garadin balaghi saboda mi saboda wani garadi na balaga wannan duk yana nuna maka ana iya amfani da kalima ba wurin da aka santa ba ko ayi amfani da wani usulubi wanda ba wurin shi ba khurujut tamanni kenan an muqtadahu adh-dhahir wa khuruj ar-raja an muqtadahu adh-dhahir sai abu na ina ganin kusan shine na karshe annida'u shine karshe game da waɗannan abubuwan kafin mu karkare annida safha ta ɗari biyu da goma a cikin albalagatul wadiha ya kawo misalai guda hudu ko ba haka ba to misalan nan guda hudu ba sai mun tsaya mun yi bayanin su ba ko mun ɗauke su saboda bayanan su suna da alaka da ka'ida ka'ida kuma ta fara daga safha ta 211 alqawaid sun ka ce annida'u talabul iqbali abinda ake yi da annida'u ka kira a fuskanto ka bi harfin da harafi na'ibin manaba ad'u shi harafin nan ya zamanto madadin fi'ili ad'u shi yasa wani malami da ya rubuta littafi akan huruful ma'ani ina ganin sun kai harafi 100 yace asalin haruffa fi'ille ne da sunaye asalin haruffa mine ne fi'ille ne da sunaye amma saboda a gajarta magana sai an ka kawo su yanzu kaga in kace ya muhammad asalin shi unadi ka ya muhammad ko unadi muhammad yanzu in kace ja alƙaunu illa misali fulanan to illan nan asalin tafi ili ce astasni fulani ya ce saboda a takaita magana shi sa kawo shi shi sa kaga nasu suka suka ce annida'u talabul iqbali bi harfin na'ibun wala ba'd ashe asalin haruffa tanubu anil af'ali wal asma'i adawatun nida'i samani adawat kayan aiki da ake kira da su guda takwas ne ko mu ce haruffa alhamzatu kaga alhamza kana ai cewa a muhammad wa ai ai muhammad shi ma kira ne wa ya to ita ce mun ka sani ya muhammad wa a a muhammad wa ai ai muhammad wa aya aya muhammad wa haya haya muhammad wa wa wa wa muhammad na fata kunce to kaga galibi dai mu wanda ta fito a himiya din nan ta da an wuce haya din nan to sauran fa ba kowa ya san su ba ko ko an san su amfani da su zai yi wahala alhamzatu to sai sun ka shigo ka'ida ta hamsin da da hudu alhamzatu wa ai linida'il qarib da alhamza da ai don a yi kiran abin da yake kusa mun jiya da kyau don a yi kiran abin da yake kusa wa ghairuhuma linida ilba'i duk wanda ba alhamzatu ba ba ai ba asalin shi don a yi nida'i ne zuwa ga abin da yake nisa kenan ina ce a muhammad yana nuna kusa da ni yake ina ce ai muhammad yana nuna kusa da ni yake amma ina ce ya muhammad yana nuna mi nesa yake wa ghairuhuma linida ilba'i sun ka ce ƙa'ida ta hamsin da biyar lokaci yana tafiya ƙadi yunazzalul ba'idu manzilatul qarib to kaga shi ba khurujun nida a muku zahir zahir ana iya ɗaukar ba'idi a matsayin na kusa fa yunada bil hamzati wa ai yace sai a kira shi da alhamza da ai alhali ko nesa yake sun ka ce isharatan ila qurbihi min alqalbi dan saboda abin kusa yake a zuciyarka wa hudurihi fi dhihni kuma yana kusa a cikin kwakwalwarka wa qad yunazzalu al-qarib kuma tana yiwa abin da yake kusa a saukar da shi manzilatal ba'id matsayin wanda an nesa fa yunada bi ghairi al-hamzati wa ay sai ayi kiran shi da al-hamza da ay isharatan ila uluwi martabatihi saboda an nuna maka abin nan yana da daraja mai girma martabarsa ta daukaka aw inhitati manzilatihi ko ko abin nan bai da daraja shi yasa gashi kusa amma sai aka kira shi kamar nesa yake aw ghaflatihi ko ko mutum ya rabkana daga wannan abin wa shurudi dhihnihi kwakwalwa ta ta yi nisa daga wannan abin shurud shine yawo kwakwalwa ta fita ta fita harkar wannan abin Ƙa'ida ta 56 a safha ta 212 yakhruju an-nida'u an ma'anahu al-asli kira yana fita daga cikin ma'anar shi ta asali ila ma'anin ukhra zuwa ga wadansu ma'anoni na daban shine khurujun nida'u an muqtadahu adh-dhahir tustafadu min al-qara'in ana amfani ana fahimtar waɗannan ma'anonin daga qarina kenan ba qarina guda bace ba biyu ba kazzajiri kamar zajir tsawa an gane ko wata hassur da kuma tahassur yin nadama an gane ko wal'ikra da kuma mi kamar rudi shi ne ikra misali nan da an ka ce azzajiru tsawatawa ko lil don hushi قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب هذا النداء للزجر والغضب قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المخرجين يا نوح قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من ال... من المرجومين نوح من المرجومين لوط من المخرجين كاغا wannan kira annida'u lil ghadab kharaj an muqtadahu zahir at-tahassur kuma kira dan bakin ciki kamar yin to ya laitani kuntu ma'ahum fa afuza fawzan azima wal ighra'u da kuma rudawa aya jami'ad dunya li ghairi balagatin liman tajma'u ad-dunya wa anta tamutu liman tajma'u ad-dunya kana to wani sika tara ta kuma mutuwa da kai kamar ta to wannan kenan kaga kharaja an muqtadahu al-zahir wannan shi ya kawo mu karshen ababen da anka kawo cikin al-insha'u da abin da al-khabar duk da yake ba mu taba alaqatuhu bil qur'an ba kuma sun kabi sallai amma kafin mu karkare akwai wani misali mai muhimmanci da zamu kawo wajen an-nida'u da aka yi da kuma misali al-ishara wato mu maido hankalinmu nan waɗanda abubuwan sai ku iske muna ɗaukar su da wasa za su bi jirgin muna cikin karatu lokacin da ba mu sani ba na farko an ce za a iya yin kiran abin da yake kusa kamar ni kamar yana nesa na nesa a yi shi kamar yana kusa kaga an saba to irin wannan za ka iske cikin alkur'ani da alaƙa da alkur'ani don ba dama nan na gizon kisaka alƙur'ani cikin suratul baƙara za ku ga an yi ishara zuwa gare shi da ismul ishara alba'id Allah ce zalika alkitabu la raiba fihi zalika ismul ishara alba'id to kuma wani wuri ko dan sunanin Allah yayi ishara da alqur'ani kusa yake inna hadha alqur'an yahdi lillati hiya aqwam kuma haka dan bane wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun hadha وهذا ذكر مبارك أنزلناه نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن تو يا أنك يزن ذلك يزن هذا waɗansu malamai suka ce da haza da zalika ita haza an ɗauke ta ne zalikan an yi umarni an yi amfani da ita wurin haza waɗansu malamai suka ce a lalle kun haɗu wannan maganar amma dai tana bukatar fayyacewa kai zalika ishara ce zuwa ga martaba ta alkur'ani da darajarsa don babu abin da ya kai alkur'ani daraja inda an ka ce hada ana nufin kusa yake da ku don ku amfana da shi wala qad yassarna alqur'ana lidhikri fa hal min mudakkir to sannan annida'u in ka ce ya yana nuna abin yana mi yana nesa sai suka ce to in an ka kawo alhamza ko aka shafe ya yana nuna abin yana kusa ko ba ka da bani kamar shafe ya ul'in kamar nuna kusancin abu ne gare ka shi yasa cikin qur'ani duk inda suna Allah ya zo rabb rabb dama da kafirai da musulmi duk galibi rabbi rabbi shi yafi zuwa cikin alqur'ani saboda ya dullu ala anna Allah huwa al-khaliq wa al-malik wa al-mudabbir to amma rabbi rabbi din da yazo duk cikin alqur'ani kaf duk an shafe yawo banda wuri biyu kaga kafirai ma sun kace rabbana akhrijna minha fa in udna inda zalimun kuma kan bani kaga sun shafi yawo to amma an kace ya yadullu ala al-bu'd to kuma kuma yadin nan da sun ka zo sai suka zo ga haƙƙin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahdura wa qilihi ya rabbi to kuma shi ne fi kowa sanin Allah shi ya fi kowa kusanci ga Allah kuma shi adda ya amma hatta da kafiran da musan Allah da ke su kuma ba su amfani da yakin Qur'ani me balagar da yasa akai haka annabi su ce rabbi qad ataitani min al-mulki bai ce ya rabbi ba ko ba haka bane rabbi inni wa hana al-azmu minni zakariya aina shu'urikin kusancin Allah to aina ga Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shi adda ya ina ba sai malaman balaga suka ce mutumin da yake cikin yassan abu ya fi kowa sanin mi sanin sharrinsa yanzu cikin ɗakin nan idan akwai maciji kasan akwai maciji za ka iya bacci a ciki ko kashe maciji an kai gaba gari cikin wannan ɗakin ba za ka iya bacci ba amma tana yi wa macijin na ciki sai ka shigo ka kwanta ba ka san akwai maciji ba kai kwancin to lokacin abu in ya zamanto mai hatsari ne wanda ka ga yanzu babu wanda ya san halin bindiga irin soja haka ne kuma haka ba shi fi kuma sanin hatsarin saboda shi yake ni shi shi mu'amala da ita to wanda fi kowa tsoron Allah shi da in aka saba ma Allah hankali shi fita shi shi yasa wa qalar rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura ya san laifin da sun ka aikata mai girma ne har ya rikidar da shi yasa yayi ne da lil ba'id haka waqilihi ya rabbi inna haula'i qaumun la yu'minun rashin imani shi na tare masa da hankali dan ya san halin Allah shi yasa cikin haƙƙin sai zo da ya'u sauran ko bai zo da ya'u don su bu san girman Allah ba misali irin yadda manzo sallallahu alaihi wa sallam ya san girman ubangiji sa to wannan kuma shine eh kafin da ƙarshe khurujul istifham am muqtadahu zahir da muka kawo wannan zai sa in ka zo cikin alqur'ani sai ka iske irin waɗannan sai ka san amsar da zaka bayar Allah ya ce ba zai tambayi kowa abin da aikata ba ranar tashin alƙiyama fa idan shaqqatis samaa'u fa kanat wardatan فيومئذ لا يسأل عن ذنبه to kuma ce sai ya tambayi kowa fa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun ana zuwa an karike suka ce a amma da ka san irin wannan suka ce a al-istifham lahu ma'anin mukhtalifa kaga daga nan ka samu mafita ko kuka ce a'a da ya ce farewa idin la yus'alu an dambihi in sun wala jan ya dullu ala ikhtilaf al-ahwali wal azmina wal amkina idan aka tayar da su ba za a tambaye su ba amma in aka zo wajen hisabi za a tambaye su na ga wane yau ban ganshi ba yau ana iya cewa na yi karya ko a'a ban ganshi da safi ba na ganshi da mulki to ita kiyamar yini guda ce idan aka tayar da su ba za a tambaye su ba an zo wajen hisabi za a tambaye su ko kuma a'a tambaya tana ɗaukan ma'anoni daban-daban don haka da an ka ce fa yau ba idin la yus'alu an dhanbihi insun wala jan ba wanda za a tambaya ba za a tambaye su ba tambaya ta neman sani dan Allah ya san abin da suka aikata amma tambaya ta walakantarwa za a tambaye su yau mai yutaquna ila nari jahannama da'a hadhihi an-naru allati kuntum biha tukadibun afasihirun hadha wanga tambaya ce litahqiri ba lil-isti'lami ba akwai tambaya kuma wanda za a yi littakariri alam nurabbika fina walidan wala bista fina min umrika sinin sannan akwai tambaya wanda za a yi li abin nan lil fakhr wa takabbur wa shu'ur bil azama tambaya don jiji da kai Allah ce wala da fir'aun fi qaumi qala ya qaumi alaysa li mulku misra wa hadhihi al anharu tajri min tahti afala tubsirun waka tambaya ce ta mishi in fakhar to kenan can da yace ba zai tambaye su ba ayi nau'in min su'al nan kuma da yace za a tambaye su ayi nau'in min su'al wa bidhalika tastati bi idnillahi an takhruj min hadhihi mushkila wal mu'dilat da ya kamata mu dakanta abinda muka faɗa da mutum ne Allah shi ba mu lada wanda muka yi kusura Allah subhanahu wataala ya gafarta mana sai gobe insha Allah ta'ala mu zo mu karasa wannan daurar ta سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته